من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama littafin da ke karantar da mu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba a manta ba muna karatu ne a fatahu makka ko manzan Allah ya taho sallallahu alaihi wasallam da rindina ta akalla mutum dubu goma ya din faro garin makka kuma Allah bisa kaddararsa ya ɓoye wa ƙurishawa labarin fitowar manzan Allah suna da tsammanin zai fito ya kawo musu farmaki amma ba san cewa ya taho ba ya taho har dab da garin maka za mu tashi inda malaki cewa wusudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina masharifu makka wa nuzulahum manzon Allah ya iso dab da garin makka kuma ya sauka yayin sansani an sallallahu alaihi wasallam وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قريبا من مكة ونزلوا أكنكو هو ونذروا مر الزهران ولعله المعروف بالجموع أول فاطمة الآن malaki cewa manzon Allah ya iso garin Makka shi da rundunarsa ta musulmai kuma ya sauka a wani kwari da ake ce masa Marra Zaharan sunansa a wancan lokaci kenan ya ce wa la'allahul ma'aruf bil jimu mai yiwa a yanzu an sanhi da suna ana ce masa jimu ko kuma wadi fadima ko kuma ana ce masa kwarin fadima wadi fadima a yanzu kenan ya ce wa kana wusulahum asha'an ko isha'an wa quraishan la ta'lamu bihim manzon Allah ya zo wannan guri ne ya sauka yayi sansani da yamma lilis lasar sakaliya quraisha ba samu labari ba ya iso dab da garin makka ya sauka da rundunarsa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amara sallama aljaisha an yauqidu nirana da aka sauka ga sansani dab da la'asariya an zo guri gafa a sauke kaya a kafatanci ayi kaza ayi waye kaga dare ya riga shigo duhu ya sauka sai manzala ya dabara da wata ya faɗi wata dabara ta salon yaƙi da zai razana abokan gaba saboda asalin yaƙi suka ce a jefa tsoro a zuciyar abokin gabanka to ya fi kare yaƙin ma cin nasara saboda ya riga ya tsorata a ko da karawa za a yi ba zai yawon kirki ba sai ya ce wa dukkan sahabbansa mutum aƙalla dubu goma kowane mutum ɗaya ya kunna wuta ya ajiye abin da yake da fata an gane kaga suna amfani da tatuwa na wannan lokaci an zauna jeji ne cikin kwari ne to kowa a kunna wuta saboda a ga haske sannan kuma a jiɗimi sannan kuma na nesa zai hango su sai ce kowane mutum ɗaya cikin su duka dubu goma nan kowa ya kunna wuta ta haita shi kaɗai ya aji in aka hango daga nesa za a ga wani irin taron hasken wuta kashi-kashi wanda ba zai maƙi rubu ba ina fata an gane kaga zai jefa tsoro a zuciyar abokan gaba cewa to wannan wanne irin rindina aka taho da ita su wane ne waɗannan ala finarin sai aka hura wuta aka kunna wuta kashi kashi kashi har dubu goma eh wa zalika ita kaifi quraishin wa inzalir ra'bu fi qulubihim aka ce manzon Allah yayi wannan dabara ce saboda firgita qurayshawa a tsorata su kuma a jefa tsoro da firgici a zakatansu sun san dai sun yi manzan Allah laifi sun yi cin amana kuma abin da ya kamata shine a kawo musu farmaki sun je su roki alfarma ba samu kofa ba suna ji a ransu cewa za a iya kawo musu farmaki na daukan fansa na ladabtarwa ko yau ko gobe to yanzu ba samu labari ba har ga manzan Allah ya zo dab da garin Makka kuma ya sa an hura wuta mutum dubu goma kaga dole da daddare za su ga haske bako da ba saba gane shi ba kuma za fito bibiyar wannan hasken na suwa ne ne me ya faru ina fata an gane to dama kuma kace shi yaki gaba ɗayan sa ma ai dabara shine yaki alharbu alkhud'a ka iya mabin nan dabaru na jefa tsoro a zuciyar abokin gaba shi ke san nasara a yaki gaba ɗaya yace fi sahihaini an samu hadisi sai bukhari da muslim an jabir radiyallahu ta'ala anhu daga sahabi jabir dan abdullah Allah kara masa dake cewa qala kunna ma rasul sallama bi zaharan yace mun kasance da manzon Allah a wannan kwarin da ake cewa zaharan ko nastani alkabatu wa huwa annarju min samaril araq yace muna tsintar wasu ƴaƴan itatuwa da suke fitowa a jikin wata bishiya wani tsurure da yake fita a yankin Sahara a wancan lokaci to sai da tsinci wanda yake na ana ci kamar ka ce a yanzu ka sauka wani guri bayan gari ga su magariya ko kanya irin kuma haka nau'in wani kayan tsaron su yace sai muke tsintar wannan domin muna ci wa inna rasul sallama qala alaykum bil aswad minhu fa innahu atyab sai mun zala ce sabansa in za ku tsinci wannan yayan ku tsinci baki wanda ya duhu domin shine mai kyau a ciki ya nuna sabansa ya kware da jejin ya san wannan jejin saboda mai yayi kiwo a ciki haka duk wanda ya kiwo yana da ilimin da wanda bai kyau bai da shi ya san yanayin jeji ya san yanayin dabbobi ya san abu da dama ta yadda wanda ba irin shi ba ba zai sani ba yanzu ka samu kiyayen da ya kware a kiwo sosai ya san kiwo da ɗabi'un dabbobi zai iya baka labari na mamaki a ci wani abu da aka ji kamar wani sihiri ma yi ko ba sihiri ba ne an ba da labari waɗansu irin fulani masu ƙaura ɗin nan suna zuwa sun zai za su sha ruwa ana sha da dabbobi a rijiya ko kasan a sahara ne babu kwari babu wani falku sai dai a sa guga a rika jawo ruwa a sha da dabbobin diyawansu a ta shan wahala sai wani wani yake cewa da tijo ya ce yau in Allah ya yadda daga yau za mu daina ɗiban ruwa da guga ma'ana za a yi ruwan sama tsakiyar rani ne ba tsakiyar rani saboda akwai wani abu da lura da shi a jikin dabbobi wanda ya kware akan abun in kaga dabbar ta yi irin wannan abun to alamun cewa akwai yiwuwar a yi ruwan sama kuma Allah da ƙudurarsa kafin ka ce dare an saukar da ruwa kwari ko ya ɗauki ruwa shi kenan a ganin ba sihiri ba ne to ire-iren wannan ne ilimin da ake nasa shi ne ne ta ce yau garin gashuwa za a yi ruwa ko za a yayyafa kuma ruwan za a yi iska ko za a yi tsawa ba tsafi ba ne kawai ilimi ne wanda ya san shi ya san shi illa dai a matsayinka na musulmi in ka faɗa ka ce insha Allah saboda shi Allah yana da yakon canja abu duk abin da yake faruwa yayi abu na sanadiyya zai iya haduwa kuma sai Allah ya kibada abu ko ba yake nan ba yasa wa mata sha'una illa an yasha Allah kullun ka faɗa baka ce insha Allah kar ka ce kana da yaqini kanka wai lalle lalle za a yi ruwa yau sai Allah ya dama kin ruwa tunda nashi ne yawwa saboda shi Allah shine yake ya fa'alu ma yuri yana aikata abin da ya ga dama ko abin da ko ina miki kalu suka ce ya rasulullah wato abinda manzo Allah ya faɗa musu cewa in za ku tsinci wannan ƴaƴan ku tsinci wanda ya duhu duhu domin shine yafi daɗi shine yafi kyau haka idan kamar irin mu ne baka san zaman jeji ba me waka je ka dauko jajawo kuma karanta hine mai daci ina fata an gane yasa duk wani abu sai ka nemi ilimin sa ko ita ku dauki wanda yake yayi duhu ya fi daɗi kalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a kunta tar alganam ko dai kai kiwon dabbobi ne saboda abin da ya faɗa musu ɗabi'a ta sai wanda ya ƙware a kiwo shi ne san abubuwan jeji ya san bishiyar da ya kamata kaza da kaza da sauransu ƙala na'am ya ce tabbas na yi wahal min nabiyin illa wa ƙadira aha to ai babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi na fata an gane ya suka ce malamai a cikin yin kiwon dabbobi akwai albarka mai yawa musamman ƙananan dabbobi wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ko dan masaudu Allah kara masa yarda ya kasance eh fi man yadabi bi yakudu ne khiyaruhu ila sallama yana hawa kan bishiyar sai tsinto manzon Allah masu kyau din tunda manzon Allah ba su likitin cewa in za a tsinka a tsinci wanda yake ya danyi duhu duhu to shi sai ya hau kan bishiyar sai ga wanda ya danyi duhu sai tsinko ya dauki duk wanda yake ganin mai kyau ya tattaro saboda me zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yau manzon Allah hidima da faranta masa karamin abu ne abun Allah idan kai manzo Allah bai da dadi to haga Allah ai zai gode maka ba adadi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan bishiya yake tsinka dan ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya kasance mutum ne suka ce a halitta kamar ka ce irin kwake din nan wanda yake mai karamin jiki kasusuwansa sirara ne ina fata an gane sai ya hau kan bishiyar ya ce ina mito wa kanu yanzuruna ila dikki saƙai idza sa'ada li shajara sai sabu su kallon sirirantar ƙaurinsa idan ya hau kan bishiya tunda yana sama suna ƙasa haka za su kafafuwan shi za ga ƙaurinsa ga su siri-siri ba su da kauri mutum ne wanda ba da jiki sosai haka mai siri-siri sosai sai suke ta mamaki na irin abin ɗinsa mana ka wani kakkakin mai ƙaramin jiki ne ko mai ƙaramin zubi ne suke ta mamaki wa ya abu na min ha faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce musu ta ajabu na min duki saƙaihi kuna mamakin siranta da rashin kaurin ƙaurinsa ne kuke mamaki fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda rena ke hannunsa lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud wallahi qaurinsa guda biyu kuna ganin su siri siri kanana kanana wallahi ran tashin kiyama nauyin su a mizani ya fi dutsen uhud ga baki ɗayan sa wanda wanda yake nuna maka cewa a shirin tashin kiyama sikelin da za a auna abubuwa ba ɗaya bane akwai sikelin gwada aiki a ɗauko ayyukanka mai kyau da mara kyau a ɗaura a kan tafukan sikeli guda biya auna su ta kuma sikelin da shi kuma kai karan kanka za a ɗaura a kai shi kuma mutum zai nauyi ne gwargwadon imaninsa ba ƙila jikinsa ba tunda haga anan ya ce ƙorin abdullahi bin masaud ga siri siri amma ran tashin kiyama nauyinsu ya fi dutsen uhudu wanda kuma dutsen uhudu duk wanda ya je maka ya san mai dutsen uhudu ina fata an gane ba ga shi ana auna hatta mutum din makin shi yasa zaka yi nauyi ne gurgurdan imaninka da kuma kyawawan ayyukanka Allah sa mu dace wa qad jala sallama ala ala al-hirasa umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah ya sa a cikin masu gadin tantin da yake zaune dakarin da ya aje jera su saboda in za a yaki ya bai da wasa ko zalla ba shi ka tauhidin ba ma ba shi ka tawakkalin ba ma ta magashi ya aje masu kuma defense masu tsaro masu kaza ina fata an gane yau ya ce to a cikin wanda saka su hadda Umar dan Katsabi ya zama kamar shine shugaban masu tsaron fadar shugaban duniya da lahira eh a wannan yakin da aka taho saboda an yi su ne a jeji ne a bayan garin kuma Qurayshawa wa kana al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu harisan ala an yajidu man yukhbiru quraish liyakruju wa yasta'manuna rasul sallama abbas bin abdul muttalib mun karanta satan da ya gabata sun gamu da manzon Allah a hanyar manzon Allah ta zuwa garin makka shi kuma da iyalansa sun kama hanya ko su hawo madina ko to har tun da gamu da manzon Allah sai ya shiga cikin dana ya zaman sa kayan shi to da tabbatar ga inda za a je za a je maka ne a kai makka hari saboda laifin da quraish suka ne cin amana sai ga ta kokarin Allah Allah yaya za a yi wa zai samu ya tura ƙurin shawa kan cewa su fito su yi saranda a gaban manzara su roƙi afuwa kawai kar a yaƙi a yafe musu haka yi so saboda ne mutanensa ne jama'ar shi ne kuma da yake so a gurinsu su musulunta kawai shi ne ina fata an gane tun da ya san manzan Allah babban abu ne fito shi ne a musuluntan ba wai a yaƙe su a kashe su ba ba an karanta a can baya ba ya je ɗa'ifa yin wa'azi aka taro wawayen gari ko masu kuɗi manya suka ɗauki wawa suka ce su jefe shi aka masa abin da bai dace ba aka fasa mara kansa aka mar abin da ba daɗi ya fito bayan gari jini na zuba a kansa har ƙafarsa sai Allah tura masa mala'ika cewa ni ne mala'ikan duwatsu in ka yarda in ji Allah ɗauki wani dutse a je a samu ɗa'ifa a zindima musu delete all duk a gama da su tunda sun maka abin da bai dace ba amma da yake nabiyur rahama ne sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun a kai malaika ai to kuma na gode ya Allah ka shiryar da mutane na yanzu da suka mun wani abun ba san ni waye ba Allah ka sa musu kawai shiriya a zuciyarsu kaga haka ne annabin Allah ke to kaga ammar abu ne cin zarafi da wulakantarwa amma ya roƙa musu ne afuwa da kuma gafara da kuma shiriya a gun Allah kuma Allah karba to bare kuma yanzu ba a je yakin ba fa ana so a je ne kisa shi abbasu sai amfani da cewa to bari ya nemi wani mana ya ba shi labarin gafa manzan Allah ya taho zai yaƙi makka amma su fito ƙudisha gaba ɗaya su zo gaban manzan su tuba su roƙi afuwa su shiga musulunci shi kenan magana ta ƙare ku wannan ba alheri ba ne yau to ka gani yace li yakriju wa yastamanu sallama qabala an yada kullu makka kafin ya shiga makka un watan da karfin tsiya farake bagla ko bagla sallama sai dan haka sai ya hau abin nan bagla shine alfadarin manzon Allah sai ya hau alfadarin manzon Allah sallama ya karba ya hau ya kama hanya cikin wannan duhun ko zai ga wani da zai bashi sako cewa a kira ƙuri hasta su tuba gun manzon Allah wa kharaja ya fita yaltamisu la'allahu yana dudduba ko zai ga yajidu ba'dul mai ko nani kadaba aw ahadan ko zai ga wani ya bashi labari yukbiru quraishan ya ba quraishan labarin cewa gafa manzon Allah ya fito kuma tabbaja kasa za a yi in suka bari aka shiga maka da karfi daga taho su tuba su yi saranda a zo a musu afuwa shine abin da yafi qala al abbas abbas bin abdul muttalib ayan san waye shi ko babban manzon Allah ne babban manzon Allah ne da shi da mahaifin manzon Allah ya da kani kaga shi babba na gumin zalla kuma dan baba kenan aka tambaye shi ya abbas da kai da annabi muhammad waye fi wani shekaru ya ce to ni dai shi ya fi aka ce waye fi wani ya ce musu manzala ya fi ni amma kuma ya ka fara aifa a ga hike yanku in daraja ne da kima ya fi ni amma kuna maganar shekaru ne ya ka fara aifa a ga kalas wani shi ne kewa matuƙa gurin ba manzan allah darajarsa kenan hagai da mu ne mutane mai sai a wannan ai ai amma yaushe ma ka ai kaza kaza sai baka ma labarin ba ma bane ka tambaye shi ba daga cewa yau ya wani fa abin da ka ce a wani ai kanin mu ne ba shi kana huta ba to wani sun da ka aure iya sama a to watan tambaye ka wa tambaye ka to dan ka nuna kai kaza ne wani to sun da ake neman auren mamar ta sama mu ne kaza a to wa tambaye ka wa tambaye ka wani ya zama cin mutunci ai ko ba shi bane eh ya ce wallahi abbas yake cewa wallarin da Allah inni la siru alaiha in samitu kalama yace ina tafiya a cikin wannan tafiyar ne ko zan gamu da wani ya kai labari wa kudishawa kaje samitu kalama abu sufyan sai na ji muryar abu sufyan dan ka gane su laraba suna da basira da fahimta sosai kaga abu sufyan tare suka zauna a maka ko yanzu shi ya koma madina shekara da basu gama da shi ma karhenta amma ya kiyaye muryarsa kuma ko ana kuma sanin basirar ai yanzu wani ko a waya ka kira shi da wani layi kana magana kawai cewa ne akwai yan baiwa wani ko ga tamar bayani ma shi bai gane ka ba ya gamu da surufin layali kenan cewa ne ya gigita shi Allah ka mana sauki wallahi wani ba wai barin basira bane musiba ta tamar yawa kawai zaka abu da ma sai rinka mantawa Allah ka mana dauki da yanzu maganar Abu Sufyan wa Budailu da kuma maganar Budailu bin Abi Warqa wa kuma yataraja'ani suna magana sun kama hanyar komawa garin Makka wa Abu Sufyan ya kulu Abu Sufyan yana cewa ma ra'aytuka al-laila niranan qattun wala askaran sun gano haske daga garin Makka a matsayinsa na shugaba sai sulale ya biyo dare don yi zo kalli wannan hasken na me kai a bari a ka mutanen su mai farmaki alheri ne ko shari ne bakin shugaba kenan to suka kamo hanga suka hanga dai su a ganin su tunda Allah ya boye abun ba su ga alamu na wani sojoji ko wani damuwa ko wani yaki bane kawai sai suka ce wannan ga ba damuwa kai mu kama hanya mu tafiyar yace wallahi ban taba gani wuta mai yawa to a Hausa babu jami'in wuta ne aiko ko ku jami'in wuta wutoci kuma kayi gwari ne ban taba ji bane wuta ko wuta ya ko wuta wuta da yace ban taba ganin tarin wuta mai yawa ba da kuma sojoji kamar wannan ba tunda nake ala budailu sai budailu yake cewa hadhihi kadaa yace a ina ga wannan wallahi kun abun nan ne kadaa ne hamasha halqa alharbu take ta tunani take atisaya na yaki to suka fito ko suke dan atisaya na yaki kawai amma ba wani dama bane kuma tafiyar mu qala abu sufyan sai ke cewa khada'a aqallu wa adhall min an takuna hadhihi nirariha wa askariha yace kai ai wannan kabilar sun yi kadan a ce wannan yawan abinda na hanga wuta ga tanin iya kallanka ko ina kai ba su kai su samu adadin sojoji irin wannan ba ma'ana su sun yi kadan ba su bane gaskiya qala abba zai ke cewa farabta sautahu sai na gane murya abu sufyan faƙultu sai na ce aba hanzala abu hanzala ne ko aga laraba gaske cewa ba a kiran mutum gayansa inda yana da alkunya sai a ce baban wani kawai ko kamar yadda ka je gurin yan boko ne aga su galibi sa don ɗabi'a su ma za a ce baban wani maman wani shikenan amma mu ana cikin gari sai abin da ana so mutum ka yi jika da hima ce ma kawai danna ma sunan ka kawai sai maka a audu ta gidanku ba a cewa da ka ce ba ba aure ko ba haka ba yauwa sai ka koya masa ka ce gidanku ba ka yi kamata ka ce ba ka ce ba ba aure eh ya ce abu handala ne farafa sauti shi ma sai gane muryar abbas kala sai ce abal fadalu ne baban fadalu ne haka kenan kowa ya gane kuwa ultu na'am nace masa eh kala malaka bi fidaka abi wa ummi sai ke cewa shi abu sufyan me ina labarinka daga ina haka zan fanshe ka in ba da uwa da ubana shi fa ba musulmi ba ne abu sufyan karku manta amma da nuna maka yadda yake girmama abbas saboda sada alaƙa ta jini tsakaninsu sai dai yanzu manzan allah ne addini ya raba su amma nan yan uwantaka da mutuncin bai fita zuciyarsa ba yace zan fanshe ka in ba da uwa da ubana ƙarshen abin da balarabe zai faɗa maka a wancan lokaci kenan ya ce fansar ka uwa da uba ake mai labarin ƙultu sai na ce masa ha za rasulullahi sallama fin nasi ka ga wancan tare da kake kalowa to manzan Allah ne da sahabbansa wa sabaha quraishin wallahi yace na rantse da Allah kaito bone ya zai dirkaki qurayshawa inda gari ya waye mana in har ka bari gari ya waye baka yi wani abu ba aka shiga maka da wannan tafiyar to bane ya cimma kureshawa dan za a ji a dirka kisa gaba ɗayan su shine ma'ana wa sabaha quraish za su wagari cikin bala'i saboda mun karanta a ba a sunnar manzon Allah ya kawo gari hari da daddare tsayawa yake ba za a yake su ba ko sai ya bari asuba haka tunda yanzu an san maka garin kafirai ne su ne masu rinjaya kuma garin su ne to haga asuba ya fi daɗin bacci da sakewa da hutawa kawai sai a dirka ko hari kamar da aka yi wa kai bara ba mun karanta ba? famal hila fi da aka bi wa ummi kala sai ta shi abu sufyan to yanzu me dabara ya kai baban hanzara baban afadalu zan fashe ka uwa da ubana gaya min dabara menene abin da ya kamata na yi kar gari ya waye muna wannan halin a dirka ke mu a gama da duk zuri'ar mu me ya kamata yi qultu na ce masa wallahi da in zafara bika da yadribanna urquka haka ne ko kuma tsallake yace na rantse da Allah kai dai Abu Sufyan in har suka same ka sai sun kashe ka sai an fille maka wuya saboda kai manya manyan lifakan da ya kamata a makuncin kisa to tabbas in ka bari gobe tai aka same ka a matsayin ka na baka musulunta ba baka yi saranda ba tabbas fille ma wuya za a yi wannan shine gaskiyar magana ya ce don haka za a yi ya ce faraki fi adadin hadar albuduna ka hau bayan wannan dabbatawa hatta ta bi kasu salama sai in kai ka gaban manzan Allah fasta a mana hulaka sai ka nemi afuwa a gunsa ka nema kanka saranda da salama a gurinsa ni kuma zan kaka gurinsa in muka je ni da kai ni kuma zan sanya yaran tausasa shi ya maka afuwa ina fata an gane eh farake ba kalfi nan da kawai sai ya hau bayan alfadarar da Abbas ya take hatta ta ko ina miki eh fajitu yace sai muka tafi fa kullama marartu ala ala nar in yaji wuta ta kowace irin wuta min diral muslimina daga cikin wutar da musulkuna su musulmi qalu sai man haza wai wannan fa iza ra'u bagal sallama in suka ga suka ga alfadarin manzon Allah ce ake tafi akanta sai zaga to ai wannan babu damuwa kenan amma kuma waye akai ai Abbas ne babban manzon Allah ne kaga hankali zai kwanta kenan sai ba shi kawai ya wuce kayan sai su wuce su ba sa damuwa da waye dauko saboda ya lullube kansa shi na bayan alwasi ko eh sai su bi alfadaran manzon Allah wa amal su sallama da kuma me ai ga babban manzala ne ala bagalatihi akan taguwas akan alfadarsa falamma ra'a abu sufyan haka ne ko hatta maratu binari umar muna ta tafiya muka zo har gurin da umar hudu tashi wutar yake tsaye yake gadi kenan bin kadab fa qala sai yace mana man haza waye wannan wa qama ilayya kaga suka aiki ko shi umar tunda an ba shi kwamandin ɗin wannan tsaro na manzan Allah kuma ka kula haka shi ba farko farko yake mana can ciki in ka wuce gun da yake kawai zaka shiga gurin manzan Allah ne ba nisa zaka dole ya kamata zama shi tsaransa ya fi kowanne tsauri ba mamaki yan gaba sun yi ta ma afuwa kana wucewa to ga can karshe za ga an tsaurara tsaro kuma daga sai shi bai tambaya kawai ya bari ba ya ce waye wannan sai taso zo gurin hanya ya tsaya don daga dabbar da wanda yake kan dabbar da kuma wanda aka goyo a dabbar na fata an gane yau faƙama ilayya sai taso guna in ji abbas falamma ra'a abu safiyan da ya ga abu safiyan ne na goyo aladar dabba akan bayan dabba ala sai ce abu safiyan aduwallah ya ce to fa abu safiyan ne makiyin allah alhamdulillah lari amkana minka na gode wa Allah da ya saka ka a hannuna ya ba mu damar kama ka bi gairi aqdin wala ahadin babu wani shan wahala babu kuma wani alƙawari tsakaninmu kawai kashe ka za a yanzu shine magana ko tunda ai yayo yayo musulunci abubuwa na rashin kyautatawa da haka umar da ma cike da shi to amma ba zai yi gaban kansa ba dole sai an nemo kuma umarni a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun makaraja ya staddara su sulama sai ya fita shi ma da gudu-gudu don yi sauri ya zogon manzala ya faɗa masa ga fa abu sufiyan nan ya manzala a fille masa wuya ne abbas kuma ya san nufin umar daga shi ma sai ya zaburi wannan alfadarin ya fita a guji shi ma haka suna rige-rige zuwa gun manzan allah abbas da kuma umar bin katsab radiyallahu anhu warakatul bagala yace sai na zaburi wannan alfadarin na riga umar zuwa fasa baktu na riga shi zuwa faktahamtu alal bagla fadakaltu alal sallama daga kawai ya duro da gudu gudu sai da gaban manzan Allah ya sauka yana shiga tantin manzan Allah Umar ma ya shigo gaba ɗayan su zogun manzan Allah tare kenan kuma kowa a su kwana a guje eh wada kala alaihi Umar faqala ya rasulullah haza abu sufyana fada'ani adribu unqahu yace ya manzan Allah ga nan abu sufyan an taho da shi ka bani dama an fille masa wuya shi ya gama bugana sa kenan ko eh fa qultu zai kuma sai ce ya rasulullah ya manzan Allah inni ajartahu na bashi kariya haka shikenan bai tsaya ya ce manzan Allah a bashi kaita kawai na ya shiga cikin alfarma ta ne ya manzan Allah ni ne ce mari yazo zan bashi kariya na san ba za a mar komai ba sai za mu ga taho da shi kuma ga sunnar manzon Allah ya faɗa cewa komai kankantar mutum a cikin tawagar musulmi in yi nema wa wani kafiri alfarma to manzon Allah ya ce ya bashi abba zai san haka daga sai kaga ya cewa ya cewa manzon Allah na riga na bashi fa kariya manzon Allah ya shiga cikin alfarma ta ne amma na na bashi dan tsare shi kaga da ba za ka shi ba kenan dole za a kuma saurari bangarorin guda biyu me ya kamata a yi ya ce na miki ko? wuna da bangane ba su madalarsu ya su salama ko haka ne ko? sun madalarsu sai ce sai na zauna ila rasulun su salama a gurin manzan Allah fa kastu bi ra'azihi fa qultu sai na kama kan manzan Allah na ce wallahi na kama kan ko eh wallahi la yunajihi laila ahadun duni na ce manzan Allah ma'ana zai manzan Allah magana ta risnawa Allah yana zaune ta yi maza kusa da shi sai kamo suka haɗa kada manzan ce na rantse da Allah ya manzan Allah a yau abu zafiyan ɗin nan babu wanda zai sa ya samu kariya daga musulmi sai ni ya manzan Allah saboda ka duba alfarma ta nima amar alfarma a rabu da shi ya manzan Allah na ba ta an gane kuma an sani manzan ce girmama abbas ai ko ba an karanta hadisi ba manzan Allah ya tura a je a karɓo zakka a garin madina aka je duk gurin masu kuɗi a karɓo zakka sai aka dama da rahoto na mutum uku sun hana zakka kuma wa shugaban bada zakkar shi ne umar bin kaɗa shi ne shugaban karɓar zakka shi ne sa'i a wannan shekara ya ce mutane uku sun hana bada zakka ba su bada ba waye da waye ya ce khalid bin walid da ibn jamil da abbas bin abdul mutallib manzala ke cewa fa amma khalid kuka ce khalid ya hana bada zakka fa innakum tadlimuna khalidan ai kun zalunce shi to ai bai da kuɗi kuna ganin shi ne dan birni da kayansa mai kyau kyakkyawa baya zauna a cikin dinci ka san kana wanka mata kuɗi da kai ko za ku ara faɗa ka je kai zauna da jawada kamar wani arne ai ba kiwa yayi wanka ya sa kayansa mai kyau baya baya abu na kaskanci shi yace kun zalunce shi mutumin da yake daukan kudin sa ilayya shi yafi soyuwa a guna min islamil kazzab law aslama yace musnarin da Allah ka jifa matsayinka a guna da ka shiga musulunci na fi jin daɗi ya fi min daɗi akan a ce babana ne mai musulunta mana na fi ƙaunar kama sama da babana ta ga ya ƙara tura masa darajar sa kenan ya ƙara ba shi ƙima sa kenan haka daga nan kuma me a gangan zai kwanta ko da ya buru zai zafi to mutumin da ya maka haka ai za ka ce a to wannan ai ba bakin faɗa bane ma ai kawai dai wani abu ne dai gashi nan ya faru ne kawai shi kenan ya ce wa ma bi illa ko haka ne ko wa ma bi illa menene anni qadi arabtu anna islamaka abla islama islamil kadab yace na rinda da Allah ai shiganka musulunci na riga na san yafi soyuwa a gun manzon Allah sama ma da ace babana kadab ne musulunta daga tunda na gane haka to kai mutun ne mai kima to da manzon Allah ya ji abun haga an fara shiga wani maganganu kenan to zai kwantar da hankali gaba daya sallallahu alaihi wasallam fa qala sallama sai manzo Allah yake cewa izhab bihi abbas ila rahlika to yanzu shikenan yanzu abbas ka tafi da abu sufyan din cikin tantinka ku je ku kwana tare da shi da asuba ka tafi mun da shi sai mu magana da shi fa iza asbata fatini bihi idan asuba ta yi ka tafi mun da shi fazahabtu bihi yace sai tafi da shi falamma asbahatu da gari ya waye akai sallar asuba gadautu bi ila rasulullah sai na iyo sammako zuwa gun manzon Allah fama ra'ahu ako eh kala da manzon Allah ya ganshi sai ya ce masa wai haka ya Abu Sufyan kai san kai ya Abu Sufyan kai ta da kai alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah yanzu lokaci bai yi ba ka tabbatar ka shaida ba abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah lokaci bai maka bayan zaka gane cewa bautar gunki lata uzza duk shirme ne ka watsar ka shiga musulunci kaga ana so ya shiga addinin musulunci kenan ko eh qala sai yake cewa bi abi anta wa ummi kaga shi ma da yake ya iya ladabi ya iya magana ya riga ya karaya yace zan fanshe ka ya manzan Allah da uwata da ubana ma ahlamaka ina mamakin karfin hakurinka da juriyar ka manzan Allah duk abin da na maka na abubuwan da bai dace ba yau na zo gurinka a cikin dare wani ya ce ma a kashe ni amma kuma kai hakuri ka ce a bar ni ake kyawun hali ne ko kuma ya tabbatar mu da falalarsa ya ce ma ahmalaka wani irin haƙuri kake da shi a manzan Allah haka wa akramaka kai ina mamakin yawan karamcinka mutumin da ya ma laifi ya zama wanted ya ma abin a kashe shi kuma ya zo gurinka har kake ake takaddama tsakanin sahabbanka a kansa amma kuma ka yi haƙuri ka rabu da shi ma'ana ka bar ne kai wannan karamcinka ya yi yawa ya manzan Allah wa ausalaka ina mamakin irin kula da zumuncinka kaga ya tabbatarwa duniya da kiran kansa cewa manzon Allah mutum ne mai jurewa da hakuri da kuma yafewa sannan mutum ne mai karamci sannan mutum ne mai sada zumunci kuma suka ce malamai menene sada zumunci ba fa wanda kake masa waya yake ma waya ba yawa ne fa wanda ake magana fa a wanda shi baya maka waya sai kai kamar waya ku yi ta magana sai ka kashe kayanka kun gama bayan sati ɗaya ko sati biyu ko kaza ka ƙara mar amma da za a shekara shi ba zai bugo maka ba kuma kai baka daina ba za ka je gidansa ka yi ziyara ko da sallah ko haka kawai ka yi isani ma iyalansa ka yi wayewa amma bai taɓa zuwa gidanka ba shi kuma kai baka daina ba ta wani bayan da sada zumunci da ake bukata ta sai ki tabbatar manzan mutane cewa karamcin manzan Allah da kuma kyakkyawan hali da kuma zumunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad zanantu anna law kana ma Allah ilahin gairahu laqad aganani anni shay'an ba'd yace ya manzo Allah ai na riga na jima da tabbatarwa babu wani abun bautawa da gaskiya ba abun da fi cancanta a bautawa duk duniya sai Allah inda akwai wani ba shi ba adatin a baya bani kariya amma bai bani ba kullun a cikin tambaye ake da asara ko ba ka bane na yadda kai gashi Allah cikin lokaci ya baka nasara da kaza da kaza da kaza wanda muku kullun tun daga fara karan mu da kai kullun mu kasa kasa kasa nake kai kuma kana sama sama sama hakenan kai Allah da kake wata hide gaskiya mu na mu shirme ne ƙarya ne yace ai manzala na jima da tabbatar da haka mana ya yadda Allah kaɗai cancanta a rika a matsayin abin bauta a roƙe shi a nemi kuma ɗauki da agaji a gurinsa to yanzu faɗi ɓangare ɗaya ko wai haka ne ko ina ne ya ce amma hadihi fa inna ko fa inna fi nafsi aya mun tsallake ko faƙala sai manzan Allah ce wai haka ya ba safiyan kai tanka ya kai wa safiyan alam ya ani laka an ta'alama anni rasulullah yanzu lokaci bai maka ba ka yarda ka tabbatar cewa ni manzan Allah ne ka musulunta to barka ji ɗabi'ar larabe tun asalinsa sai faɗi gaskiyar abin da ke ransa ba sa yin ƙarya su a ɗabi'arsu ba sa yin ƙarya saboda ƙarya suka ce illata yana shafar har zuri'arsu da jikokinsu za a ce babanka ya taɓa yin ƙarya a zamaninsu so ba za ka je neman aure ba za a baka auren ba in kuma kake kake da ya ba za a aure ta ba saboda kakanka ya taɓa yin ƙarya eh to ya kace gari yanzu wannan lamarin mu yanzu mun dauki ma ƙarya zanubi ne ai mutane ba su maɗauki ƙarya zunubi ba ko a kula su ba sa damuwa da ta mutum ƙato zandame mai ga shekaru ga gemu sai dan ƙarama ƙarya kuma ya fuska ba abu ne da shi kuma ko a kula su wala ba sa yin ƙarya su ba sa yi saboda su kare mutuncinsu ɗaya daga cikin su yake cewa tun fa a zamanin far zahiliya fa yake cewa la taqulanna li shay'in idza ma lam turid an tutimmu al wa'du an shay'in na'am yace karke da ka ce eh in ka san ba za ka taka abu ba har ka ce za ka yi yace inna la ba'dana an fahishatun idan ka ce eh kuma daga baya ka zo ka ce a ita ne kai alfasha a gurin su kamar ka shagiya ne a gurin su kamar kai zina ne yin ƙarya fa ka ga ba karama ba su dauke ta ba yace fa bila fabda idza kifta nadam in kana da tsoron karkai nadama to tun farko ka ce kai ba zan yi ba kaza ka daga ce kai wallahi ba zai samu ba abu da zai faru shine wanda ka faɗa wa ranki zai ɓaci amma dai gaskiya ka faɗa amma ka ce ba da amma ka je ka dawo sai ka kamar da gaskiya kake kuma sai ya dawo sai ka kira na zufa kana kana a ai mun yi tafiya ka bari sai gobe mantawa ne kuma an ma ba zai faɗa gaskiyar ba ya ta ba mutum wahala har mutumin da kansa ya yadda ya haƙuri kawai ya bar shi to wannan ba ƙaramin lalacewa ba ce kuma yin ƙarya na jaza mutum idan to fadiri har a yi zauto abun Allah a rubuta shi a fahil ɗin Allah cewa wani kazzab daga nan ya shiga uku ya shiga uku ya ce wa'i za ƙulta na an fasbir laha in ka ce e za ka yi to ka yi haƙuri ko da daga ba ka gano wata dama kar ka jure ka yi haƙuri bin jahil ƙauli ka yi haƙuri da cewar da ka yi ɗin ya ce innal kulfa zam kare alƙawari ai abun zargi ne abun aibata ka ne don ɗabi'a laraba tun zamanin jahiliya kenan ba sa yin ƙarya to haka yanzu anan ka duba duk abin da aka masa ana nema a kashe shi manzon Allah ya masa kyawawan ɗabi'u da halaye da kansa ya kwamfensin cewa manzon Allah ya yi kowa kyawawan ɗabi'u da haƙuri da juriya da kuma sada zumunta ba haka bane aka tato me yasa har yanzu lokaci bai maka ba ka yadda Allah ka dinka mata bautawa yace ai da na san na jima da yadda cewa Allah ne kadai abin bauta ma'ana yadda da Allah abin bauta to shikenan yanzu lokaci bai maka ba ka gane ka yadda ni manzon Allah ne faƙala sai abu sufiyani ya ce ko ina ne ina miki eh faƙala sai ya ce masa bi abi an tawa ummi na zan fanshe ka in ba da uwata da ubana ko eh haka ne ko ma ahamalaka ina mamakin yawan haƙuri da juriyarka wa akramaka ina mamakin yawan karamcinka ba wanda kake yawan juriya da haƙuri da karamci wa awsalaka da kuma sada zumuncinka kaga ya ƙara yaban manzon Allah ya ƙara tabbatar madda haƙoƙinsa sallallahu alaihi wasallam yace amma harihi amma cewa in yadda kai manzon Allah ne fa inna fil nafsi minha hatta al'ana shay'un yace wala har yanzu a raina akwai wani kokonto da nake kaga ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya ba zai ba sa munafurci su ba mutuwa bane abu suka yake jin tsoro to su gwara su mutu akan gaskiya yasa ba haushe yake cewa in zaka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ja maka haifiya amma banda mutanen yanzu mutum mai shekara 70 zai fito ce za a muku kaza da kaza in kuka zaɓe mu za mu muku kaza da kaza da kaza da kaza san da yake faɗan abin da ransa ya san ƙarya yake ya san ba zai ba san da yake faɗan abin ya san kuɗin ma kun san ƙarya yake ko ba ka bari kuma ya ga an tafi kawai a zo rimi-rimi a ce za ka za ka za ka kamar da gaske sai ka ji abubuwa kawai ga lu ga sun kware abun yaudara sun kware sai a kawo wani abu kamar ɗauka kamar da gaske sai ka ji kawai lawo shi abu ya wuce sai dai a lahira kuma Allah ka ɗara imanin Allah ka ɗara imanin ya ce wallahi ya manzan Allah har yanzu wannan kalmar in da kai annabi ne ya ce har yanzu akwai wani kokonto a cikin raina faƙala lahul abbas sai abbas ya ce wai haka kai tanka aslim ka musulunta ya buga matsako eh ya ce washhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qabl an tudriba unuka ka musulunta tun kafin a fille maka wuya ka shaida ba a mabuta da gaskiya sai allah kuma ka yadda annabi muhammad manzon allah ne tun su da sama kafin a fille maka wuya ma'ana ya ci gaba da mar bayani akan musulunci da manzon Allah tare da cewa ya sani to amma da ke Allah sohi da rahama daga nan sai ya fahimci saboda abin da haga ya tabbata musulunta ba ko manzon Allah bai ransa bai baci ba bai ce Umar tafi da shi ba a ga inda mutane yanzu naka su ga maka ai tunda dama an masa afuwa wala ko zai musulunta to yanzu da kansa ya faɗa cewa shi har yana kokonto cewa bai yadda manzon Allah manzon Allah bane aga da ya ce kai a jafi lauyansa amma ga ka bai faru ba kuma ga abada ce masa kafin musulunta fa ka kiyaye kanka fa duk abin da ka wani alheri zuba gane ba cewa shi manzon Allah ne to kuma sai Allah da yake ya sohi da rahamar sai ya fahimci abin kuma sai musulunta fa aslama sai ya musulunta washhada ya shaida shahadatul haqi shaida ta gaskiya nan take kenan sai ya musulunta aga shi ya kubuta kenan ina fata an gane to wannan kenan yace katabul muslimina tasiri da kuli maka wa abu sufiyan yanzu sai gaba ta gaba shine ana taho da rindina ta musulmi ana taho kabilar gari kaza za su taho da kalan ya kayan yakin su da shugaban su da tutar su zo su wuce an taho mutum dubu goma to kowace rindina akwai kwamandan ta aiko ko a soja ba haka bane ai bataliya bataliya ne yau to kamar haka kace haka saka taho aka taho a wannan irin tsarin bataliya bataliya din sai aka ce sai mun zala karota dabara ta yaƙi ya ce wa abbas cin da abu sufiyan ya musulunta to bura ƙara nuna masa wani abu ya ƙara tsorata game da sha'anin sojojinmu ka dai da shi gurin da yake mai akan hanya ya ga samu duwatsu manya sun a tsakiyar hanya a ga ga hanya ku ta zama siririya ko to ka tsaye da shi a daidai nan in aka taho yanzu da yawa ana tafiya a fili daga an zo hanyar dole za a tsuki za a rika tafiya kuma a tunkushe kuma za a zama ana layi-layi ko to haka za kun taho da misali ko ɗari ne kullum na raku duk kuna baje haka to na zo hanyar da bata ɗauki ba ta wata ɗauki dawa kai guda hudu har dole a zo a yi dogon layi to in doki ɗari zai wuce yanzu a wannan layi za a za a daɗe ana ta kallon su kuna ganewa a to ka tsaye da shi a irin wannan gurin dan daga yawan ƙarfin sojojinmu da rundunar mai ƙara tsorata saboda yaƙi ɗan zamba ne ko ba yi baka ga wannan shugaban koriyan ba in aka yi wata daya biyu ya ji shuru a duniya sai ɗauki wani mugun nukila sai ban da waye kogin jafa sai ka zama ka tata so ha sai a yi shuru kuma sai ƙara ban da wani bayan wata biyu ko uku don yi nuna masa shi fa a shirya yake fa a taɓa shi a mutu kawai ko tura mai cewa gajere mai wasan wuta aka yi kiransa a cewa gajere mai wasan wuta to haka ne yaƙi eh ya ce lamma sama abu sufiyan kalal abbasu da abu sufiyan ya shiga musulunci ya karba sai abbas ya ce wa manzan Allah ba haka shi yanzu ya musulunta har su shikenan fita bari min magana sai manzan manzan abba da karɓar wata alfarma a gun manzan Allah game da abu sufiyan ya ce ya manzan Allah shi abu sufiyan mutum ne mai san alfahari saboda sarki ne tun a maka ko mutum ne mai kuɗi ɗan kasuwa ga sarauta haga na son a yi alfahari da abubuwa na manya ko ya ce mutum ne mai son alfahari da fariya da haka in za mu shiga maka ka shelanta cewa duwanda ya shiga gidansa ma ya kubuta hagan ba daraja ke na duk ba shi kansa ba shi yanzu an riga anya yari musanta magana ta kare duwanda a kafaran maka ya gudu ya shiga gidan abu sufiyan to shi kenan ba za kar amar komai kar a kashe shi a rabu da shi haga an ba daraja ke na yace ya manzan Allah inna aba sufyan rajulun yahbul fakra mutun ne mai san alfahari faja Allahu shay'an ka fada masa wani abu da yaji wani an kumbura marka kala sai yace na'am gaskiya ne abbas wannan haka yake na san halinsa man da ka zara abu sufyan fa huwa aminu abu sufyan in aka je maka duk wanda ya shiga gidanka a cikin kafiran ƙurishawa to an ba za a markome ba ya kukuta ya samu fi tsammani ba za a taɓa shi ba kawai haka sai ƙara jin an iya ta kwashe ashe yanzu ma dai ko ba sarki ba dai zai zama hakimi kenan ko yau don yin zara zuba wani sarki kuma an gama ai ita amma tun da an ce in aka zo gidansa an kubuta ai zai ji kamar ya zama wani hakimi hakimi wa man agalaka alaihi babahu kuma haka duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofarsa da kanshi ya koma gida ya zauna fa huwa aminun shi ma ya kubuta ba za a yake shi ba wa man dakala al-masjid al-haram fa huwa aminun wanda ya shiga masallacin harami ya tsaya bai dauki makami ba ya zauna a masallaci to haga shi ma ya kubuta ba za a kama yake shi ba ba za a masa komai ba wa amma sallama ammahu al-abbas an yajlisa abba sufyan bi diqit wadi sai manzo Allah ya ce wa babbansa Abbas ya tseda ya zauna da shi da Abu Sufyan a gurin da yake mai matsayi wanda muka bada misali ko inda lafi damul jabal a gurin hanyoyin da tsakiyar su duwatsu ne guda biyu kuma suka yi hanya a tsakiya ta zama haka siririya kenan to ita ka zauna da shi irin wannan gurin za mu zama kuma na wucewa zai ga yawan mu zai wuni na ta ganin a ta wuce ba kare ba mutum dubu goma za su wuce ba karamin abu ne to zai tsorata zai ƙara tsorata sosai kenan kai ina ya ce hatta nafto ta murrube junudullahi eh eh fayaraha dan auta da rundunar Allah ya gansu ya ji kuma ga yawan su fa fa'ala sai ku aka yi haka amarat qabailu sai ake wucewa runduna runduna kabila kabila ala rayatiha kowace bataliya da tutarta to zama ba haka bane bari ji kaza ga lambarsa ga tutarsa soja kaza haka ake tafiya ai to haka abun nasu yake eh kullama marat qabatu qala ya abbas man hadhihi in aka taho gawa sun taho tawaga guda zuga guda ga tutarsu sai cewa abbasu wannan kuma wani kabila kenan wani bataliya ce wannan ta ce wannan bataliyar banu fulan kenan sai ya ji sunan su sai ya faɗi shi ma ya bada amsa fa qabala sulaimin sai ya ga an zo ga mutanen sulaim sun taho faƙala sai ya ce ko mali faƙulu sulaim sai ce masa faƙala ma haza wani suwaye faƙulu sai ce masa sulaimun wani suna sulaim kenan alafa ya ƙulu sai ce mali wali sulaimin to ni dai ba ruwa na da sulaim su wuce kayansu ba su bane abin damuwa ta ma'ana su tafiye su sai su wuce kayan su ma ga adadin su da yawan su su wuce sai kuma ga wasu ma bataliya daban yace wayannan kuma su ne ba sai a ce baru fulan kenan wannan mutanen kaza kenan ce a to su ma su wuce ba ruwana da su ko haka yake ta wucewa daya bayan daya fa yaqulu ya abbas yace summa marra bi qibatun haka ne ko marra bi qibatun fa yaqulu ya abbas ma haulai sai ce wannan kuma su waye faƙulu madina wannan madina ce faƙulu mali wali madina ina ruwa na da su ba su nake so an gani ba hatta na fitar da ƙaba'ilu har dukkan suka gama wucewa ma marar ƙabilatun illa sa'alani anha duk wanda suka zo wucewa sai tabbayar wannan su waye shi kuma sai ta wannan kaza kenan su ne kaza ta tone ba ruwa na da su ba su nake son gani ba eh su wuce sai ga wasu wannan kuma su waye a ta masa kaza kenan ce ba ruwa na da su ba su nake son gani ba su ma su wuce haka aka rika yi sai ya tambaya sai an bashi amsa kuma sai ya rabi na fata an gane haka aka rinka yi ya ce fai za aka bar ta wani bai labari lahum kala sai ce mali wali bani fulanin ba ruwa na da banu fulan hatta marra bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi katifatihi al-khadra fi hal hadma hajun wal ansar san sai ga tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin zar gaba ɗaya kenan manzon Allah ne a ciki ga al-muhajirun ga al-ansar madina ce gaba ɗaya ta taho fa qala sai ce man haula'i suwaye wannan ya kai abbasu qala sai ta masa qultu nace haza rasulullahi sallallahu alaihi fil muhajirul ansar nace masa to wannan sune manzan Allah ne da al muhajirun da kuma al ansar ya riga ga mu tsorata ai fa qala sai ce ma ko eh kala mali ahadin bi haula qibal wala taqa yace wallahi ba wani a duniya da ya isa ya tinkari wannan rinnar ita kadai ma ma'ana su manzan Allah da al-muhajirin da al-ansar yace kaga wannan rinnar da Abbas wallahi babu wani mutum daya da ya isa ya tinkare su bare iya da su ya gama tsarewa ya gama tsorata gaba kida kuma dama abinda manzan Allah ya so kenan sallallahu alaihi wasallam daga daga nan sai ya ƙara tsorata sun makale sai ce wallahi ya abul fadal na rantse da Allah ya kai abu fadal laqad asba mulku ibnu akika al-yawm aziman yace kai gaskiya mulkin dan dan uwanka ya girmama ya kasaita kala sai abu ya ce kutul sai masa ya aba safiyan ka kula inna hannubuwa ba mulki bane annabta ce kaga shi musulmi ne ya sadar da mun zama da manzon Allah Allah ba ba sarki bane shi shi annabi ne yace ya kai Abu Sufyan ba mulki bane abin manzon Allah nubuwa ce annabta ce qala fa na'am idan ta lalle fa in ko haka ne gaskiya ne annabta ce wannan abun ya fi karfin mulki kaga ya ƙara karfafa imani da kuma sakankan cewa lalle addinin manzon Allah shi ne da gaskiya qala sai yace qultu anna ja ila qaumika ya kai Abbas ya kai Abu Sufyan ka nema mutanen ka tsirafa ma'ana ta suka gudu ka riga su shiga maka su wa'annan dinar gaba daya dan ka faɗa mutane su gudu kowa je kuya dan kaga ka tabbatar cewa ba za a iya kasu ba ko yace kware kuwa daga sai ƙara zabura ya fita wa maza Abu Sufyan hatta da Quraysh daga sai zabura ya fito da gudu ya shigo garin Makka fasaraka biya la sautihi sai kwalla da ƙarfi da muryarsa ya kwalla yace ya ma'ashara quraishun ya ku ƙurishawa haza muhammadun ganan muhammadu fa ƙadi za a kun fi mala ƙibalalakun bihi ya zo muku da wutar rindinar da wallahi ba za ku yi tunkararsu ba sun fi ƙarfinku saboda ya riga tsoron yake jan kunnen ƙurisha kan sai taurin kai ba za ku yi da su ba kaga babban abin da manzon Allah ya so kuma ya tabbata shine an karya guri zuciyarsu ba maganar ma tunkari manzon Allah bari a ce za a yaƙi da shi sallallahu alaihi wasallam eh yace da haka ba za ku tunkara su ba faman da kala dare abi sufyan fa huwa aminu kaga sai abun nashi ko mazalla bahi lafiya cewa duk wanda ya shiga gidanka ya kukuta kaga yace ya kukure shawa ga nan muhammad ya zo da rindina mai yawar da ba za ku fuskantar su ba ba za ku yaƙar su ba amma ku sani duk wanda ya shiga gidan abu sufyan gidana to ya kubuta ba za a kashe shi ba tunda yanzu faɗa musun da yi sun ƙara tsorata yanzu kuma ga shi abin ga shi a jikin garinku gama a cikin gari ma kai an zo an zo kan gada misali ɗan ɗan gasho ne kai an hawo gada ana tayar kuka kai kuma kana nan gurin Allah ka duka marma ga su kawai tafiya zuwa ta muhimma ga garan kai wasa kai gaba da wuri kawai zaka ta ƙara tsorata ce to ku sani duk wanda gidan Abu Sufyan ya kubuta sai faɗa musu wannan fa qalu suka ce ko suka ce faƙamat alaihi zaujahu yana faɗa ga sai matar ta taso matar abu sau ta tashi ce mai sunanta hindi binta abi umar binta utuba ta tace fa aka zat ko ne ne bishari bi ta kama gashin bakin abu safiya matar shi ba ta kamo gashin baki ta dawo shi saboda ranta ya ɓaci faƙar ta ce ɗukutulul hamishal dasima al'ahmashin saƙaini ku kashe wannan tittikin wofin kamar ka ce da hausa katon banza mara amfani eh saboda ya tsorata ai shi gahi babba mai jayin zandame mai amma abin da ya faɗa abin matsorata ne ko to ta ta yi musu in kare cewa ku kashe shi kawai wannan matsoracin banza a madadin ta ɗauki makamiya da akan kare muhammadu kuma zo ce wai wani ba za a iya da shi ba kowa ma ya gudu kamar tana jan ƙure shawa kar su gudu akan abin da ya faɗa musu ina fata kuna ganewa tunda tana ka dinin kafirci ne ta lokacin ita ai bata musulunta ba eh qabbaha man ko aliyatul yau tace a yau da a wurin yau gaba da ka shiga cikin asara ta musu mummunar addu'a kenan kala shi kuma sai ya rabu da ita yace wailakum kai tan ku kure shawa wallahi kar ku dauki maganar wannan matar za ta halaka ku ina rintsa muku da Allah an zo da rinda ba za ku yi tinkaran wannan sojojin ba daga kowa ya gudu ya kuye shi da zaman sa lafiya kar ku damu da magana sai ku dauki makami wallahi ba za ku iya ba yace la tagurrankum hadhihi min anfusikum karfa wannan fata ruda ku fa ku daga cikin dimuwa fa wallahi ku gudu shi dai ƙara faɗa musu tsokacin sa ku gudu wallahi fa innahu qad ja'akum ma la yulakum bihi manzan Allah fa ya zo muku da abin da ba za ku iya masa ba wallahi karfin da yazo da sojoji ba za ku iya ba kawai ku gudu kamu man da ka dara abin safiyan fa huwa aminu ya ƙara faɗa ne duk wanda ya shiga gidana ya ɓuya to ya kubuta kaga bai faɗi masarin gura nan ba ko saboda nuna shi ya samu daraja ya samu kaza kaza kaza eh su ko suka ce qalu suka ce qatalakallahu Allah wazaranka to gidan naka ai ya mana kaɗa ai ko ba shi bane yanzu mutanen gasho ka zo ka ce ah yanzu ko nan mutanen gaba ka ce duk ku shiga gidana ai ba zai bai to na je ku gida ga hirin tukul tukul masha Allah alhamdulillah ce a suka ce kai dai Allah wadaranka ai gidanka ya mana kaɗan ai wa ma tuguni anna daruka gidanka bare mana ba kala kuma sai tuno yace to man agalaka alaihi babu hufa huwa aminu duk wanda ya gudu gidansa ma ya rufe kofarsa shi ma ya kubuta amma duk da ganshi akan titi yana tsaye to alamun zai yaki ne za su kashe shi kaga ya musu abin da ya kamata daka duk wanda shi gidansa ma fa huwa aminu wanda kallon masjidil haram fa huwa aminu to yanzu mai wa shi anguwar da Abu Sufyan yake dab da harami ce kuma an tare a da labari a guza matsayin sarki shugaba kuma ga abin da ya zo musu da shi to to duk wanda gure je gida ya rufe gidansa shi ma ya kubuta in kuma gidanka ya ma nisa kana ga kankaje za ka kama ka to duk wanda shiga masallacin harami ya zauna fa huwa aminu shi ma ya kubuta ba za a mar komai ba eh fa fatafarakan nasu ila dorihim wa ila masjidi nan da nan kawai sai aka warwa kowa wani wanda gidansa kusa kusa ne kawai shi gida a guje in ma gidan kana saka shiga gidan wani abu zaka sa saka ta kai ko ka san san da muke cikin tsakiyar matsalar nan ta abu nan ta kwanakin bayan can dokar karfe 9 karfe 6 da aka saka mana dinnan dokar karfe 9 aka saka ta su suna kofa ga suna hirar su shi kuma ya tafi kasuwar sa wani mutum daban yana sai da kayan sa bakin duriyar sa bai an karba tara ta shiga ya dauko kayan ga zo gida lokaci yayi tsakiyar titi ya dauka ga kwambo soja ba haka aka rika wannan shekarun ba yi zubar da kayan fita a guje su kuma su gani ba suna kofa gida kawai sai wuce su sai ga gidan daya sai sa zakata da gida fita a guje tura gida a ga an gama da masifa kenan saboda tsoron da ya ta kuma shi ga ya kurma ne ana duk da gashi ba shi ne kawai tura ba saka zakata kawai Allah da rufa sai suka wuce su kunne bude kai ta ga kuma ya tukurma ne sai to tafi gida mu ba shiga Allah ka rawa da musiba to ga haka suka kore shawa sai suka watsa ga baki ɗayan su wanda ba zai zuwa gidansa a guje ba sai ga gidan wani a guje ko kuma shiga masallaci zauna kayan sa kawai shikin eh to hmm mu tsaya nan ba ku lokaci to ya wuce ko to haka sai mu kwana anan insha Allah ko to ga hun mu ƙara karatu muna barar addu'a bakin ƴan uwa da abokan arziki na rashi da aka mana na babar mu ta rasu jiya shekaran jiya kenan aka sarta jiya muna roƙon Allah gafarta mata ya kyautata makwancinta ya sa dalilin taimako mata da sauran dukkan wanda suka ta cikin yan uwa da abokan arziki da kuma dukkan musulmi baki daya Allah ya yafe musu ya gafarta musu da kuma albarkata bane suka bari mu kuma Allah mana kyakkyawan karshe ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi